المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin huwa ce wasa rayuwarmu ta iso wannan rana ta litinin goma sha ɗaya ga watan jimada al'ula shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun sake haɗuwa a wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib da ke gandun Wambai nan cikin garin Azare jihar Bauchi. Ci gaba darasin da muke a wannan littafi na adda'uwar dawa na allamata ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna karatu cikin jerin gwanan ansa da malam yake bayarwa bisa wata tambaya da aka yi masa yadda mutum zai samu ya kubuta daga ayyuka marasa kyau da suka mamaye shi kuma yana son kubuta kuma wasu abubuwa suna masa taƙunƙumi shi ne ke tattauna matsaloli da suke sabbaba irin haka da kuma ƙoƙarin samar da mafita ga wanda ya samu kansa a cikin irin wannan don ya kubuta daga abin da Allah baya so. Muna cikin wani fasali da ya ce, Shirutu raja'il abdulai rabbihi ko? A cikinsa muke ko? نعم وقال أبو هريرة أبو عبيدة نعم wato yana kawo mana misalai ne dangane da yadda sahabbai suka zan suna tsoron Allah subhanahu wataala yadda su magabata sun tara wata siffa guda biyu wato shine al-ihsanu ma'al khawfi suna kokarin kyautata ibada kuma suna cikin tsoro sabanin mutane a yanzu mu kuma yace jama'a na bainat taqsir bal tafrid wal amn mun haɗa tsakanin gazawa ne ya ce kai ba ma gazawa ba sakaci, kana kuma da samun amintuwa cewa mu mun kubuta daga kamun Allah. To ya ce, wakala abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Abu Ubaida ibn al-Jarrah Allah ya ƙara masa yarda sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama ke cewa wadittu anni kabshun dhabahani ahli wa akalu lahmi wa hassu maraki yace ni nayi fatan ina ma da a ce ni wani rago ne waɗanda suka mallake ni su yanka abunsu su su cinye nama na su siɗe roman nawa ya zamanto an wuce layina wato kaga wannan suna faɗan irin wannan kalamai ne saboda matuƙar fargaba da suke yi na tsayawa da za a yi lokacin hisabi kuma sun san cewa duk wanda yake mukallaf mutum da aljani sai an tsaida shi an masa tambaya alhali dabbobi da sauran jimadat su kuma babu wannan takalifi a kansu to shi saka suke faɗan wannan kalami wato ina ma da a ce su waɗancan ne ya zan kenan babu hisabi a kansu saboda tsananin tsoron hisabi da suke yi a takaice dai malam ya ce wa haza babun ya tsolu tatabbu'uhu wannan wani babi ne wanda in an ce za a yi ta bibiyansa daga cikin kalaman magabata abin zai tsawaita a cikin aka abin da aka ambata za a samu kifaya قال البخاري في صحيحه امام البخاري cikin sahihinsa farko farkon sa ya kulla babi yace babu khawfil mu'mini min an yahbita amaluhu wa huwa la yashkur ya kawo kuma wasu hadisai ya kulla babin da cewa babun tsoron da mumini yake yi min an yahbita amaluhu a ce aikinsa ya lalace wa huwa la yashur alhali bai sani ba ya kawo hadisai daga magabata wanda yake nuna ashe aikin mutum ka iya lalacewa alhali bai sani ba saboda ya aikata wani abu da bai yi taka tsantsan ba sai aikin ya rushe Allah ka tsira mu daga rushewar aiki to kenan wannan babi da Imam al-Bukhari ya tarjama sa fiqhun sa yana ciki kenan yana ishara ne mutane su yi taka tsantsan kada kawai dan suna aiki su samu amintuwa ba sani ba ko sun aikata wani abu ya rushe musu aiki wa qala ibrahim at-taymi ibrahim at-taymi yake ambatawa cikin tabi'ai ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadhiba ban taɓa bujiro da magana ta akan aiki na ba, sai na ji fargaban karfa ko abin da na faɗa a harce na, na yi ƙarya aiki na bai yi muwafaƙa da shi ba, Allah ka tsare ni. Wato duk lokacin da yake magana, na hidimar ibada ko wajen makamantan irin wannan sai ya dinga fargaba, karfa watakila shi yana faɗan ƙarya, ma'ana abin da ake faɗa ƙarya, kada watakila bakinsa bai yi muwafaka da aikinsa ba. To kaga akwai abin tsoro a ciki. Idan muka jingina mu kawunan mu, mu muka fi cancanta mu ji tsoro. Allah ya yi zargi akan irin wannan, Ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun ya kwanda sun kai imani me yasa kuke faɗan abin da ba ku yi me yasa za ku faɗi imani ba ku kiyaye shi ba me yasa za ku faɗi salaha kuma sannan ba ku aikata ta ba ya isa babban abin ƙi a wajen Allah ku rika aikata haka to kaga waɗannan duka isharori ne daga rayuwar magabata da maganganunsu da yake nuna mana mu rika taka tsantsan a wajen ayyukanmu وقال ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة شما يناتيوا أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل wannan ɗin ba Bukhari ya kawo shi ta'alikan bayan da ya ambaci wancan babi babu khawfil mu'mini min an yahbita amaluhu wa huwa la yashkur. Ya rawaito daga Ibn Abi Mulaika sahabinan tabi'i ne daga cikin ahlil Yaman. Yace adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam na riski mutun 30 daga sahabban Annabi. kullahum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi kowannan su yana tsorace makansa karfa yana cikin munafikai karfa dabi'unsa su zamanto na munafikai sahabi fa amma cikin fargaba yake yana tsoro kada fa aikinsa bai dace da abin da yake na mutanen kirki ba ma minhum ahadun yaqulu yace bai samu ɗaya daga cikin sahabbai da yake ban kamar innahu ala imani jibril wa mika'il cewa shi yana kan imanin jibril ko imanin mika'ilu ba wannan bukhari ya kawo shi ne a cikin babin da ya kulla na cewa imani yana da fifiko wato kaga fuskar dalilin shine ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani jibril wa mika'il ba ɗayan su da yake alwashin imaninsa ya kai na jibril ko mika'il kenan yanzu mai wannan kalami yake nunawa sun tabbatar da cewa imanin Jibril da Mika'il ya fi nasu, ko? Kenan ashe imani akwai fifiko akwai tafawuti a cikinsa. Karkai wa kanka tazkiya, saboda wai kyawawan ayyukan da kake yi kaga cewa kai ka tsira, kar mutum ya haka. In kana kyawawan ayyuka ka riƙa fargaba, karfa ayyukan nan da kake fatan a karɓa ka samu tsira a ce ba a karɓa ba. shi ne abin da ya kamata ka riƙa yi. Kana ta addu'a kana roƙon Allah ya karɓa maka aikin domin ka samu tsira. Amma a kun lokacin da mutum ya ga cewa shi fa nasa ya kai, ya yi makansa tazkiya yana ga saura ne ba su kai ba, to a lokacin mutum ya lalace kuma. Wa kana Umar bin al-Khattabi ya ƙulu li Hudhaifa, an shudu kallah. هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين Umar ibn Khattab ya kasance yana faɗawa Hudhaifa ibn al-Yaman da ake masa inkiya sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya taba asirta masa sunaye wane wane wane wane ya faɗi sunaye kaf na munafikai da Allah ya ambata masa ya gaya masa a shi Huzaifa. Asirta masa yi. To shi ne shi Umar ibn Khattab saboda matuƙar damuwa da yake yi, karfako shi yana cikinsu, karfako shi yana cikinsu, lokacin da ya zama amirin mu'mini ya zama khalifa, sai ya kira Huzaifa. Ya ce, Ina haɗa ka da Allah, an shi dukallah. ina haɗa ka da Allah ya huraifa, hal sammani laka Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, shin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ambata maka sunana? Saboda shi a cikin tsoro ki. Ya anifin munafikin? Fa ya ƙulu, sai shi huzaifa ya ce ma Umar ibn Khattabi la, ma'ana annabi bai ambata min sunanka ba. sai kuma ya sauri ya ce wala uzakki ba'adaka ahada kuma ka sani bayan kaifa ba zan ƙara yin taskiya a wani in ce baya ciki ba duk wanda ya tambaye ni ba zan bashi ansa Ibn al-Qayyim al-Jawzi ya ce fa sami'tu shaykhana yaqulu naji malamin mu yana cewa wato Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah naji malamin mu yana cewa laysa muraduhu anni la ubarri'u ghayraka minan nifaq abinda shi huzaifa yake nufi ba wai manufarsa bazan kubutar da waninka daga munafunci ba ballantana a tsammaci duk wanda ba shi ba ba Umar ibn Khattab din bake ne ya fada cikin munafikai ko ba haka yake nufi ba balil murad abinda yake nufi la aftahu ala nafsi hadha albab bazan bude ma kaina wannan kofar da mutane za su dinga zuwa suna tambaya ta ba yanzu tunda na baka ansa na ce a a to fa kullu man sa'alani sai ya zama kenan duk wanda ya tambaye ni hal sammani laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata ma sunana fa uzakkihi kuma sai zan ina tsarkake shi ya ce la la la wanda ya tambaye shi to kaga baya son buɗe wannan ƙofar ne domin idan har da bai faɗi haka ba to za a yi ta samun mutane suna zuwa wajensa hal sammani an shidu kalla hal sammani laka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la kulta ibn al-qayyim ya ce wa qaribun min hadha abin da ke kusa da wannan abin da Hudhaifa yayi قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب سبقك بها أكاشا yace wannan sai ya zamanto yayi kusa ne da fadin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada fadin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lillazi sa'alahu ga wanda ya tambaye shi an ya da'uwa lahu ya roƙa masa Allah an ya kuna mina saba'ina alifan ya zan cikin mutum dubu saba'in ɗin nan, allazi ne da hulunar jannata bai gayar hisabin wanda za su shiga aljanna ba da hisabi ba. Lokacin da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi yadda aka nuna masa al'umomi, kowane annabi da al'umarsa. Wannan annabi sai ya ganshi da jama'a da yawa, wani kuma ya ganshi da jama'a kaɗan, wani ya ganshi da mutum ɗaya, wani da mutum biyu, ya ce kai wani annabin ma ba shi da kowa. ya zo har ya gama iya yayin nasa na kiran mutane ɗin ba wanda ya imani da shi. Wasu kuma ‘yan kaɗan, kama annabi Nuhu ko? A ‘yan kaɗan ne suka imani da shi, ba haka ba wa ma amana ma'ahu, illa qalil sai ‘yan kaɗan ƙwarai, haka Ƙur'ani ya ce. Almufassirun sun yi bayanai na wanda suka yi imani da shi, amma da Ƙur'ani ya kawo shi da siga ta tasgiri, ‘yan kaɗan. To har aka nuna masa mutane da yawa ya fatan ina ma ce al'ummarsa ne wanda aka ce annabi Musa ne da jama'arsa. Sai aka nuna masa ninkin ba ninkin waɗannan sai aka ce wannan al'ummarka ne. Kuma a cikinsu duk ‘yan aljanna ne, a cikinsu kuma akwai dubu saba'in wanda su kan ma da entry ne. Shi ma dubu saba'in ɗin iya dubu saba'in ne, wasu malamai sun ce a'a, saba'in sau saba'in ne. Bisa wani ƙaulin da wasu malamai suka yi. To almuhim dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai adadin da za su shiga ba hisabi. Sai wani ana ce da shi Ukashatu bin Mihsan sai ya ce ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ka roƙa min Allah ya ni a cikin su mana sai annabi ya ce anta minhum ai kana cikin su. To kuma an samu wannan bonus din sai wani ma ya tashi. Ya ce ya manzon Allah roƙa mini sai annabi ya ce sabaqaka biha ukasha. ai ukkashi ya riga ka tambaya wannan tambayar ba wai ya ce baka ciki ba amma dai irin wannan tambayar ai ukkashi ya riga ka yi wata tambayar don haka nan da yace sabaqaka biha ukkasha walam yurid ba wai annabi na nufin anna ukkashata wahdahu ahaqqu bidhalika mimman adahu min as-sahaba ba wai ukasha ne shi kadai ya cancanci wannan matsayin baicin waninsa cikin sauran sahabbai ba a'a walakin sai dai law da'alahu inda annabi ya yadda ya yi addu'a ga nabiyun ma laqama akhar wa akhar da wani ma zai mike wani ma ya mike wan fataha albab sai abu da wannan majalin wasu ma sai ga wani ya taho da raƙuminsa daga wani garin ya zo shi ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum ko ai an bude kofa kenan har wani wanda bai cancanta bai zo walakin law da'a lahu laqama akhar wa akhar wa anfataha al-bab wa rubama qama man lam yastahiqqa an yakuna minhum wata kilma wanda bai cancanci ya zama a cikin su ba zai iya mikewa shi ma ya ce a roka masa nan kuma idan aka yi shiru ya kenan mutane sun ganshi wani iri ko fakanal imsaku aula kamewa kada a bude wannan kofa shi yafi haka ne ko wallahu a'lam to shi saka can shi ma Hudhaifa da dai Umar ya hada shi da Allah yaga girman Allah sai ya ce masa a'a baka ciki to nan take sai ya gaugawa sai ya ambaci wannan kalami cewa ba zan ƙara tsarkake wani ba bayan kai. Allah ya samu dace. Ashe wannan duka yana nuna mana cewa in mutum zai koyi da magabata na ƙwarai, to zai zamanto kullum yana yawan aiki, yana tsarkakewa niyyarsa ga ayyuka na ƙwarai. tare kuma da fargabar da zai dinga yi kada ya bugi kirji ai ba a so mutum ya kirga kyawawan ayyukansa ka zauna kana tuna ayyukan da kake yi masu kyau ai ina kaza ina kaza ina kaza ina kaza kana ta kirgawa to shedan zai nuna maka kai fa ka kai wani matsayi kar ka dinga kirga kyawawan ayyukanka kullum abin da zaka sa a gaba shine dagewa akan kyawawan ayyuka kuma ka rika ganin cewa kowa ya wuce ka ka rika ga can maza a gaba kai fa kana bindin baya ba abin da kai ma tukun to anan ne mutum zai dage sai kaga yana ta aiki yana ta aiki yana ta aiki sai kaga an samu dacewa insha Allah Allah ka datar da mu faslu wani fasali ma ya ce abraruz zunubi wal ma'asi cutarwar da zunubai suke yi da sabon Allah suna cutar da mutum sau da yawa mutum baya sanin zunubi yana cutar da shi bayan da ya bujiro da waɗancan maganganu sai ya ce falnarji'a ila ma kunna fihi to yanzu sai mu koma zuwa ga abin da muke batu min zikir dawa'id da na ambatan maganin jinyan nan allazi inistamarra wadda ko in aka batta ta ci gaba afsada duniyar abdi wa akhiratihi sai ta ɓata duniyar bawa ta ɓata masa lahirarsa shi ne jinyar saɓo ta ɓata wa mutum duniya ta ɓata masa lahira haka jinyar saɓo take famimma yan bagi an yi alam yana daga cikin abin da ya kamata a sani anna dhunuba wal ma'asi tadurru zunubi da saɓon Allah suna cutarwa ولا بد أن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان كما بامكوا cutar wadda saƙo da zunubai suke mazukata tamkar cutar wadda dafi yake ma jiki ne dafi idan ya shiga jiki yanzu misali kansa in ta kama jiki ba lalata shi take ba sai zamanto ba shi da amfani ai dafi ce to irin cutarwar da dafi yake ma jiki haka sako yake cutar da zuciya domin idan zunubi ya katutu akan zuciya to shikenan sai ta fetse ba ta ganin laifi laifi gaba gadi za ta yi kuma ba tare da wani abu ya dame ta yanzu wani zai aikata wani laifin da wani rabinsa ba zai iya aikatawa ba wani ya aikata wani laifin komin ƙanƙantansa sai ya tabjin ba daɗi sai gaggauta tuba zuwa ga Allah yana nadama yana ga shi fa in fa ba a yafe masa ba ya halaka amma wani zai aikata laifi ninkin ba ninkin wannan da safe amma in Allah da zuwa hantsi ya manta ya manta ma ya aikata wani abu sai dai can idan tunaninsa ya faɗo ya tuno ya aikata wani laifi wani ma zai ga laifin ba laifi ba ne akan kai munzalin da zuciya sai ta ga laifi ba ma ma laifi bane kawai salo ne kawai na rayuwa shi yasa sai ga mutum yayi zina kuma sai ya zo dinga bada labari ma mutane zai aikata zina amma kuma zai zo dinga bada labari yana alfahari da shi saboda shi baya ganin sa a matsayin laifi zuciyar barwa na ala qulubihim ma kanu yaksubu to kage yanzu wannan laifi ba lokaci ɗaya aikata haka ba duk mutumin da ya zina kuma ya zo yake ba da labari hankalinsa a kwance wallahi ba lokacin ya fara ba ya yi tayi yana tayi yana tayi har abin ya katutu a zuciyarsa baya ganin kome yanzu sabon barawo lokacin da zai je ya sata ya haura gidan mutane ya sata ko ya ɗauki roba zuciyarsa bugawa take yi duk duk duk yana tsoro ya je ya ɓoye yana ta waiwaye waiwaye ya ɗau lokaci yana ga kamar za a ce ai gashi nan amma lokacin da ya ci gaba da sata yana sata yana sata yana sata to sai zuciyarsa sai wannan laifin ya katutu a zuciyarsa wata rana ma sai ya hau a caɓa ya ɗauki wuka sai ya birma ma wani ya jefar da gawan kuma ya tafi da mashin ba abin da ya dame shi saboda zuciyar ta bushe to kullun laifi shi haka yake Allah ka tsare mu da laifi to shine malam yace shi laifi cutarwar da yake yi ga zukata tamkar cutarwar da dafi yake ne a jiki ala ikhtilafi darajatiha fi darar a bisa sabanin matsayin laifin wajen cutarwa ma'ana wani laifin in karami ne cutarwarsa karama ce laifi babba cutarwarsa babba ce amma da kadan kadan take kambama ta zama babba mala yace wa halfi dunya wal akhirati sharrun wada'un illa wa sababuhu adh-dhunub wal ma'asi shin a cikin duniyan nan har ma a lahira akwai wani sharri da bawa zai gamu da shi akwai wata jinya da bawa zai gamu da shi mai cutarwa illa wa sababuhu adh-dhunub wal ma'asi face sababinsa zunubi ne da laifi zunubi da sabo babu wani sharri a duniya wanda yake sababuwa sama da cutarwar da ko sharrin da sako da zunubi suke sababawa in banda sako da zanubi su ne za su sabbaba fa a halakar da wanda bai ji ba bai gani ba wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa sako za a yi amma idan abin ya zo shi sai ya iya ritsawa da salihan bayi banu isra'ila suka aikata laifi saboda laifi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya da Allah ya fushi da su sai ya ɗaure musu ƙasa ɗaura ƙasan kuma gaba ɗayansu har annabi Musa da annabi Haruna suna ciki su ma abin ya shafe su. Kuma ba a kunce musu ƙasar ba har sai da annabi Musa ya rasu, annabi Haruna ya rasu. A iya ɗan wani waje wanda yake bai wuce farsahi hudu ba, iya ɗan suka dinga dawar wuri. Shekara arba'in a iya rediyos guda ɗaya. sai sun yi doguwar tafiya sun yi doguwar tafiya sun ce to magariba ta yi ba mu tsaya mu huta sai sun huta da safe sai su ga ashe inda suka baro ne a jiya aka daure kuma sai kasa fita a ciki kaga laifin wannan ya shafi har bayan Allah salihai to in ban da laifi wani wani wani abu ne yake sabbaba sharri ga mutane ya shafi mutumin kirki ma in ba laifi ba laifi da zunubi su suke samar da haka sai ya fara daga farko ya ce faman lazi akhrajal abawaini min aljanna shin menene kam ya fitar da iyaye biyun nan daga aljanna su waye iyaye biyu annabi adam da hawwa me fitar su aljanna laifi laifi ne da suka ga karami ko ba karami bane ba su yi shi ma a matsayin cewa laifi suka yi ba, don inda sun san laifi ne ba za su yi ba. Iblis ne ya zo ta lalabe su, wa ƙasama huma in nila kuma laminan nasihi, fadallahuma bi gurur. Rantsuwa musu da Allah, su kuma ba san ana rantsuwa kan ƙarya ba, kuma ganin suna ganinsa da mala'iku sun tsammata shi a shaidan arziki ne. Sai suka yadda da maganarsa, itaciya ce guda ɗaya kawai suka ɗauka ba wani abu suka yi ba, amma da yake Allah ya ce kar ku ci, wala takraba hadhihi shajara da suka dauka suka sa a bakin su shikenan wannan ya sabbaba musu wahala fama allazi akhraja al-abawayn min al-janna shin menene kan ya fitar da iyaye biyun nan daga aljanna daril ladzati wan na'imi gidan jin daɗi gidan ni'ima wal bahjati da walwala was sururi da annashwa ila daril alami ya kawo su gidan raɗaɗi wal ahzani da gidan takaici wal masa'ibi da gidan musiba duniya kenan gidan raɗaɗi ko zafi rana aka barka da shi da sauro ya ishe ka bala'i ballantana akwai jarraba kala-kala wahalhalu ga suna a cikin duniya da can ko me ɗiba suke su ci yanzu kuma aka kawo shi duniya sai yayi noma sai yayi kiwo sai ka je ka yi cefa ne, sai ka nemo ka kai, ga rashin lafiya, ga jinya, ga takaici, ga kuttu da waɗanda za su ƙunzuga ma haka kawai. Gidan takaici kenan duniya, to don Allah mai intiƙalin mutum daga cikin ni'ima aljanna kuma ya kawo shi wannan gidan. laifi ne fa da ake gaba ba komi ba ne ashe babu babban sharri kamar laifi waman ladhi akhraja iblisa min malakuti samai wa taradahu wa la'ana shin menene ya fidda iblis shi karan kansa daga cikin mulkin sama malakutus samawati ai da cikin mala'iku yake duk da shi ba mala'ika bane laifi ne kangarewa yi an ce usjudu li adama fasajadu illa iblis aba iblis yace shi ba zai yi ba shi kuma gefen tawili ya kawo sai ce ana khairun minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin kaga hasada sai ta shiga ni na fi shi daraja shi kuma zaka ce masa jira bai san kuma ubangijin da ya halicce shi in ma yana da darajar ya bashi darajar ne yace ayi ba to kaga daga nan wajen sai ya lalace aka watso shi duniya kuma aka tsine masa laifi ya jawo wa masakha zahirahu wa batina aka shafe bayansa da cikinsa faja'ala suratahu aqbaha suratin wa ashna'aha kuma aka sanya siffarsa ta zamanto mafi munin siffa ashna'aha kuma mafi munin ta har ido an ce shay'un shani' qabih kenan wa batinahu aqbaha min suratihi wa ashna cikinsa kuma ya zamanto yafi muni daga surarsa ta waje yafi kazanta yafi muni wa buddila bil qurbi bu'da a dalilin laifi sai aka musanya masa kusacin da da yake da shi ga ubangiji yanzu sai zan yayi nisa aka nesantar da shi daga Allah wa bir rahmati la'ana aka musanya masa rahamar da da yake tare da ita ta Ubangiji yanzu sai aka ce an tsine masa. Allah ce la'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Allah ya tsine masa. Wa bil jamali qabha da yana da sura mai kyau yanzu sai aka yi tahawulin sa ya zamanto mummuna. Wa bil jannati naran talazza da yana iya shiga cikin aljanna yayin walwala. kamar yadda mala'iku za su shiga, yanzu sai aka musanya masa aljanna da wuta mai balbali. Wabil imani kufra, da yana tare da imani yanzu sai aka musanya masa sai ya koma kafir, shi ne ma'uban kafirai. Wabi muwalatil waliyil hamidi a azama adawatin wa mashaka. Aka musanya masa jibinta na alwaliyil hamidi. waye alwaliyul hamid Allah subhanahu wataala majibinci mai yawan godiya godaddi yan sai aka musanya masa kusaci da ubangijin nan a azama adawatin wa mashaka kiyayyar ubangiji mafi tsanani kuma mafi kunci Allah ya kiyayya da shi Allah ya ki shi wa bi zajli tasbihi wat taqdisi wat tahlili زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش sai aka musanya masa azzajal shine daga sauti amo sauti mai amo bizajli tasbihi da amon sauti da yake wajen tasbihin ubangiji wata qadisi da tsarkakewa Allah wata halili da hailala yan sai aka musanya masa zajalal kufri daga sauti ne na kafirce ma Ubangiji, kalmomin kafirci ke fitowa a bakinsa, wa shirki da shirka, wal kadhibi da ƙarerai, wa zur da ƙiran ƙarya, wal fushi da alfasha, duk daga wajen Iblis take fitowa. Wa bi libasul imani, libasul kufr wal fusuq wal isyan. Aka musanya masa tufar imani da da yake tare da ita yanzu ta tufa ta kafirci da fita daga da'ar Allah da sabo me ya jawo masa wannan sabo da zunubi fahana ala Allah ghayatul hawan sai walakanta wajen Allah matukar walakanta da ko yana da daraja wa saqata min ainihi ghayatus suqut yazan yanzu darajarsa ta kau a idan ubangiji matukar faduwa ta fada idan ubangiji matukar faduwa wa halla alaihi ghadabur rabbi ta'ala fushin Allah madaukaki sai fada kan iblis fa ahwahu sai Allah ya warbar da shi ba shi daraja wa maqatahu kuma Allah ya fushi da shi akbaral maqati mafi girman fushi fa'ardahu sai Allah ya gangara shi mahalaka ardahu kenan fasara qawwadan likulli fasikin wa mujrimin sai ya zamanto yanzu mai yawan jagoranci ne siga ta balaga na qa'id alqa'idu to sai a ce qawwad da siga ta balaga ba ma jagora ba a mai yawan jagoranci likulli fasikin ga kowane mai fita a da'ar Allah iblis ne jagorarsa wa mujrimin duk wani mai laifi idris ne abin nan iblis ne jagorarsa mai ya jawo wa iblis wannan sako ashe sako babu sharri kamar sa Allah ya ce yi kaza kake Allah ya ce kar kai kaza kuma ka kutsa kuma baka dawo kai sulhu da ubangiji ba to babu sharri mafi wannan radiya li nafsihi bil qiyada iblis kuma sai ya yaddar makansa ya jagoranci lalatattu ba'da tilkal ibadati was siyada bayan irin waccan bauta da da yake ma Allah tare da mala'iku da jagoranci da ya samu yan sai yadda maimakon ku duba bambanci tsakanin iblis da annabi adam alayhi salam shi iblis lokacin da Allah ta'ala ya ce usjudu li adama fasajadu illa iblisa da Allah ya tambaye shi ma mana aka an tasjuda iz amartuk me ya hana kai sujuda lokacin da na ma umarni qala sai ce ana khairun minhu ai na fi shi daraja khalaqatani min nar ya Allah ai ka halice daga wuta ne wa khalaqatahu min tin shi kuma turbaya ka halice shi da shi dan haka shi a tunaninsa a wuta ta fi turbaya daraja kaga tun anan ma ka samu kangara ko ba uzuri yake bayarwa ubangiji ba yana nan akan bakarsa ne kuma dan ma ya nuna cewa kangarewa yayi da niyya cewa ce khalaqatani ya yadda Allah din shine mahaliccin sa ya yadda Allah ne halitto wanda ya halicce ka kuma ba za ka bi shi ba in ya ce ma kai sujada a kome ma amma sai ce ka halice ni da wuta ne shi kuma ka halice shi da turba kaga ya nuna kangara to wannan kangarewar da yayi Allah ta'ala yana son bawansa in yayi laifi ya yadda yayi laifi in yadda yayi laifi wannan alama ce na tuba amma a lokacin da yayi laifi kuma ya kangare to fa yake ga bai yi laifi ba to alama ne na kangare shi yasa Allah ta'ala ya tsine mai iblis amma annabi Adam alaihi salam lokacin da ya ci dan itaciya sai Allah ta'ala ya ambace shi ya ce alam an hakuma an tilkuma shajara wa kuma inna shaitana lakuma aduwwun mubin ya ce annabi adam da matarsa shin ban hana ku kun ga salon da Allah ya tambaye tambayi uzuri a wajen iblis uzuri ya tambaya ma mana aka me hana ka nan ma ya ce alam an hakuma shin ban hana ku ba kar ku ci daga wannan itaciya kuma har ma na ce muku iblis maƙiyinku ne kar ku bi shi, me yasa kuka yadda kuka bi shi? Annabi Adam instantly sai yadda cewa yayi laifin Ubangiji. Qala rabbana zalamna anfusana. Ya lalle ya Allah mun zalunci kanmu da muka aikata abin da ka hana. Fa in lam taghfir lana kuma in fa har baka gafarta mana laifin nan ba. Wa tarhamna baka ji kanmu ba ya Allah. Na kunan min al-khasirin zamu zan cikin masu asara. Da haka muna roƙon Allah ka yafe mana. kaga nan nan take ya karɓi laifinsa to shi saka Allah maɗaukaki sai ya ce a wani goya ce fataba alaihi kamar yadda ya zo a cikin bakara ko sai Allah ya karɓi tubarsa to kaga bambanci tsakanin iblis me yasa iblis ya lalace zunubi da kuma dogewa kansa ba cewa aka ce ba za ka yi laifi ba ganganci ne ba a so na laifi a duk lokacin da zalla ta shaidan ta jaka kuma kai laifi kamar yadda zallar shaidan ta ja annabi Adam alaihi salam da Hawwa'u suka yi laifi to ana so ka dawo ka tuba ga Allah kamar yadda su ma suka dawo suka tuba ga Allah to haka Allah ke so ba a san kuma kai laifi da ganganci kai ta kokarin samun istiqama kana daidaita kana kiyayewa kana roƙon Allah ya hana shaidan samun galaba a kanka amma duk lokacin da kuma jarraba ta ubangiji ta sa aka ja ka to nan da na ana so ka faɗaka ka dawo zuwa ga Ubangijinka ka nemi sulhu. Kaga ba abin da ya halakar da Iblis ya warɓar da darajarsa kamar saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. kuma iblis sai ya yaddar makansa radiya li nafsihi bil qiyadati ba'da ba'da tilka al ibadati was siyada sai yardan makansa ya jagorancin lalatattu bayan da yana cikin bautar Allah kuma yana cikin shugabanci wale ce fa iyazan bika Allahumma min mukhalafati amrika wa irtikabi nahyik muna neman tsaronka ya Allah kada mu saba ma umarninka kada ko mu aikata abin da ka hana ya Allah Allah ka tsare mu malai ci gaba da kawowa misalai yace wamal ladhi aghraqa ahlal ardi kulluhum shin menene ya nutsar da mutanen duniya baki ɗayansu duniya fa a ce an halakar da su a cikin ruwa sun halaka duk hatta alal ma'u fawqa ru'usil jibal ruwa ya dinga zubowa daga sama yana ƙuɓɓugowa hatta alal ma'u fawqa ru'usil jibal har sai da ruwan ya mai saman duwatsu kaga dai duwatsu yadda suke duk dutse sai da ya zamanto ruwa ya sha kansa ruwa ya sha kansa sai da ruwan ya tsagaita ya so mu janyewa ya so mu janyewa tukunna da Allah ta'ala ce waya sama'u aqli'i ya ardu bla'i ma'aki waya sama'u aqli'i kaji ta inda ruwan ya ragu fa cewa kace ya ardu bla'i ba cewa kace ya ardu amsiki ba ya ardu bla'i ya ƙasa haɗiye ruwanki, kaga ita sai ta haɗiye nata, da ta ɓuɓɓugo da shi waje, sai aka ce yanzu ta haɗiye sai ta tsotse abin da ta fitar. Shi yasa ruwan ya ragu, inda ba na haka ba za a sami inda ma za a tsaya ba. Sai aka ce ya sama'i, akali ike kuma sama kame, kame ruwan daga zubarwa. Ita nata ba cewa aka ce ya sake tashi ya sama ba. To shi ne aka ce wannan shi ne kuma ya dinga mamaya, ya dinga malala ya malala, ya yi mana tekuna. Ya mana me? Ya mana teku. Kuma kaga yanzu dai a murabba'in duniya baki ɗaya, 70% na duniya ruwa ne. Kaga ke na shi abinda ƙasar ta shanye bai wuce 30% ko? Shi ne inda muke zaune. Sai aka ce, jirgin annabi Nuhu, bakin dutse ya fito dutsen judi abinda malamai suka fi dai karfafawa dutsen yana na kasan toki a yanzu sai aka ce ya sauka akai shine ya sauka akai har sai da cabin kasa ya gama tsanewa tukunna sa annabi nuhu alaihi salam suka sauko su kadai ne a duniyar ba kowa ba wata dabba ba wani tsuntsu in banda wanda suka saka a cikin jirgin su su kuma Allah ya ce ‘yan kaɗan ne wa ma'amana ma'ahu illa ƙalil, me ya jawo wannan? Duniya fa a halakar da ita gaba ɗaya, nutsar da ita. Laifi, ashe ba abin da Allah ya ƙi kamar laifi, a zunubuwar ma'asi. To don me za su zama kwalliya? Kaga mutum ya fito yana iya shege a TikTok, washe yana bugan ƙirji shi lalatacce ne. to shekara nawa kake da shi a duniya a lalacewar da za ka yi shekaru kaɗan ne duk iya shegen da wani zai a duniya wallahi wani ya riga shi ba shi ya fara ba duk iya shegen ina da ƙarewa a ce matsugo da luwaɗi ne to wasu riga su inda wasu ba su yi masa gani wasu riga su duk abin da za su yi na shegantaka wani ya yi faɗan ina kalmomi ne na radda a faɗa abin da aka ga dama ga ubangiji zatin Allah to waɗansu sun faɗa a baya wani ma ya ce shi ne Allah fir'auna ba haka ya faɗa ba kai da ya ma ce shi ne annan musa ya dame shi da wa'azi sai ce ya hama na balili sarhan la'alli ablugal asbab asbabas samawati fa attali'a ila ilahi musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab yace ya hama kuma dogon gini ina yace ubangijin nasa a sama ne yi mun dogon gini mu je mu kabra da ni da shi shi ne ma'anarsa ai fa'attali a bawai kawai ya leko shi ne ya dawo ba ya je a yi abin da za a yi ta ƙare don iya shege an riga an yi to ko me za ka yanzu ka burge wani ba abin da za ka yi ka burge wallahi ba wani abu wanda yake sabo kuma iya ‘yan shekarun da zaka wallahi wata rana in aka baka zamani aka ba mutum zamani duk shegantakar da yake ya dan bashi wasu ‘yan shekaru shi da kansa in ya ga kansa sai ya raina kansa inda yana ganin ƙuruciya ne yanzu ya nannaɗe ɗan buta ƙwa ya nannaɗe ya nannaɗe jikinsa ya yamutse babu ƙarfi babu wani in kyau ne batta da shi ita kaɗai in an batta ma ba za ta iya komi ba ɗanɗanon bakinta ma sai ta ji yana mata wahala ba ta jin daɗin abinci to wani shigantaka kuma kai ma da aka wanda aka mata a ƙunƙumi makwarkwaɗar bayi tana hannun ubangiji wa umli lahum inna kaidi mati jinkiri nake musu amma kaidi na yana ƙarfi in Allah ya kama mutum kuma fa idza akhadahu lam lam yutlif lam yuflitu in Allah ya damƙi mutum to baya kufcewa وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال الذنوب والمعاصي هكذا نقول وما الذي سلط الريح العقيمة على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية منين الذنوب والمعاصي ما ليتي منين ya mame da iska arrihal aqim bakarariyar iska iska wadda take busasshiya babu danshi a cikin ta babu moisture ba moisture busasshiyar iska busasshiyar iska ai wannan iskar da muke shaka akwai danshi a cikin ta to wace iskar da aka tura musu adawa busasshiyar iska ne eh arrihal aqim bakarariyar iska an ce mata aqim bakarare wanda baya aihuwa kenan ko babu danshi a jiki in an ce bakarare wanda baya tsirar da abu ita in ta abin nan duk abin da ta bi ta kansa busar da shi take ma atat ala shay'in ne ko ha illa ja'alathu karwamin saboda ita busasshiya ce in ta fita kayi sai kawai kaga abin kaman karmami nan take ya bushe qararab to me aiko irin wannan iskar ala qaumi adin ga mutanen adawa hatta alqathum mauta hatta watsar da su matattu ala wajhil ardi aban kasa ka annahum ajazu nakhlin khawiya kai ka ce kututturan dibino ne da aka daddasa ودمرت ما مروت عليه من ديارهم تروشه kuma duk abin da iskar ta wuce a kansa na gidajen nasu wa huruthihim da shuke-shuken abinan shuke-shuken su wa zuru'ihim da shuke-shuken su huruthihim abincin su kenan wa zuru'ihim da shuke-shuken su wa dawabihim da dabbobin su hatta saro ibratan lil umami ila yawmil qiyama har sai da suka zamanto abu rukon izina sai da suka zamanto izina ga sauran al'ummomi zuwa ranar alkiyama, me ya jawo musu wannan? Abdunubu wal ma'asu. Sabawa Allah su kai. Wa mallazi arsala ala qaumi ala qaumi thamud as-sayhata menene ya aiko da tsawa akan mutanen samudawa mutanen shu'aib hatta qata'at qulubahum har sai da ta kakkatse musu zukatansu fi ajwafihim a cikin cikkunansu zuciya ta kakkatse saboda tsananin tsawa duk ayotas din suka yayyanke kai ka ce kamar idan aka bugu ka san tsananin diri da tsorata yakan katse jijiyar zuciya to haka aka musu tsawa asaiha to me ya kawo musu wannan adh-dhunub wal ma'asi wa matu an akhirihim suka mutu har na karshen su gaba ɗayan su kenan shine wa matu an akhirihim wa man ladhi rafa'a quran lutiyya menene ya sabbaba aka yanke alƙaryan nan da take yin lutiyya homosexuality da lesbianism aka ɗaga su sama hatta sami'atil mala'ikatu nabiha kilabihim da aka kai su sama kusan sama ta ɗaya sai da mala'ikun sama ta ɗaya suka ji haushin karnukan garin an yanke garin kamar a ce a yanko ɗan malele ko a iyo sama da shi ko kuma mai suyar masa ta haka ta saka cokalinta ta ɗago masa sama za ta kifa ko? Ai sai ta ɗaga ta sama, ta yanko ta gaba ɗaya ko? Inda ya kame ma sai an caccake ta caccake ya caccake tukun sai ta ɗaga ta, sai kuma ai haka, to ai haka aka musu. Sama sai da aka tafi da su kusan sama ta ɗaya, ku duba nisan sama ta ɗaya fa. Sai da mala'ikun sama ta ɗaya suka ji haushin karnukan garin. aka yi gathering momentum ka kaddara force ɗin da aka tawo da shi kuma ba su farka a bacci ba da asuba me yasa ba ba musu wannan sun makallaba ha alaihim sannan kuma sai aka juyar da abin ya juyar da wannan abin a kansu faja'ala alaiha safilaha aka sanya kasan shi abbisan fa ahlakahum jami'an aka halakar da su baki daya ya halakar da su baki daya thumma atba'ahum hijaratan sannan ya biye musu kuma da duwar watsu minas sama'i daga sama amtaraha alaihim da ya ruwanta akan su amtarna alaihim hijaratan min sijilin mamdud musawwamatan inda rabbika wama hiya min adh-dhalimin biba'id kowa sai da aka sa alamar sa wannan dutse ne na wuta bayan wannan kifawar fa to dutsen wuta kuma aka yi shelin ɗinsu kowane dutse yana zuwa kan wanda aka rubuta sunansa a jiki kowa nasa yanzu wajen yana nan ana ce shi dead sea a ƙasar jordan sea ne ƙato amma ko matsatsako bawo balle kwaɗo ko kifi a ciki ba abin da yake rayuwa mai rai kuma don adadin nuna cewa wajen bala'i ne hatta gefe-gefen gaban babu tsoron da yake fitowa in ma danshinsa ya taɓa waje to tsoro ba zai fito a gumba shi yasa ake ce masa dead sea albaharul mayit ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة سأك حلر مسهورو malam ya jima'ahu ala ummatin ghairahum abinda ba a taɓa hallara shi ga wata al'umma ba in ba su ba. An ɗaga da su sama aka kife, kuma sannan aka iyo musu ruwa na duwar watsu daga cikin wuta. Wali ikhwanihim amsaluha ‘yan uwansu da suka aikata irin wannan laifi ko kuma waɗanda suka aikata laifi na kafirci su ma suna da kwatankwacinta. wal ikhwanihim amsaluha duk waɗanda suka aikata irin wannan suna da irin wannan laifin wasu malamai sun ce wanda ya mutu yana irin wannan aiki idan aka sashi a kabari to zai tashi ne a cikin mutanen annabi lut cikin mutanen sodom zai tashi a ranar alkiyama wama hiya min adh-dhalimin bi ba'id wannan wajen ba shi da nisa daga azzaluman qurayshawa da suke karanta annabi kamar yadda qur'ani ambata me ya jawo musu wannan az-zunub wal ma'asi sabo da zanubai ashe babu musiba a tarihin duniya da ta lalata al'umomi ta kawo musu tashin hankali ta kawo musu fari ta kawo musu yunwa ta kawo musu aiko musu yaƙe-yaƙe ai ta kashe su wallahi sai zunubi وما الذي أرسل على قوم شعيب صحاب العذاب كالظلل shin menene ya aiko wa mutanen annabi shu'aibu girgije na azaba kazzulali kai ka ce giragizai ne falamma sara fawqa ru'usihim lokacin da girgijen yazo ya hallara abisan kawunan su sun taru amtara alaihim sai ya musu ruwa amma ruwa naran talazzar na wuta da take balbali aka musu ruwan wuta daga girgije a dalilin sabo a dalilin zunubi waman ladhi aghraqa fir'auna wa qaumahu fil bahr menene ya nutsar da fir'auna da mutanansa a cikin teku fil yammi thumma naqala arwahahum ila jahannama sannan kuma ya ciro rawukansu ya kai su zuwa wutar jahannama annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab Allah kama nasali me ya sababa musu wannan adh-dhunub wal ma'asi fal ajsadu lil gharqi jukkunan su sai akai subjectin din su zuwa ga nutsarwa wal arwahi wal arwahu lil haraki rayukan su kuma su kuma aka kai su zuwa ga babbaka al hariq al haraku babbaka kenan jikin aka nutsar da shi rayun kuma aka kai shi cikin wuta ya babbake shi yasa Allah ta'ala ya ce fir'auna lokacin da ya ci wajen musulunta amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin al ana sai yanzu Allah baya son ka jinkirta tuba sai kaga mala'iku sun zo za su ciye rayi sai a ce a kama kara Allah yana so tun kana da walwala kana da dama kana tsammanin rayuwa za ta ci gaba kai sulhu da ubangijinka amma lokacin da kaga cewa mala'ika ya zo shi mutum kuma ya ce ya tuba Allah baya so ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidi falyawma nunajjika bi badanika yau za mu tsayar da jikinka litakuna liman khalfaka aya dan ka zamanto aya aka nutsar da shi ya ɗanɗana azabar mutuwa a cikin ruwa sai aka fidda gangar jikin kuma bakin gaba don dai a ga e fir'aunan fir'aunan ne don kada ma a lalatar da jikinsa a cikin teku su ce ai shi ne Allah dama haka ya gaya musu ce ai watakila yanzu ya canja wani waje ne kuma yana kallon mu kuma zai yi kaza a sai aka kawo shi su ga shi din dai shi din ne gashi na walakance a bakin gaba rayin kuma an kai shi cikin azaba Allah ka tsare wa man ladhi khasafa bi karuna wa darihi wa malihi wa ahlihi shin menene ka ya kife ya nutsar da karunu da gidan nasa da dukiyar tasa da iyalan nasa da yake bankama da su az-zunubu wal ma'asi da shi karunu ba mutum ba mutumin kirki bane inna karuna kana min qaumi musa fabaga alaihim yana cikin jama'ar annabi Musa da ya imani da annabi Musa amma daga baya sai kangare saboda kudi da aka bashi wa aitainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa id qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihi aka masa wa'azi iya wa'azi kayi ma ubangiji abin da Allah yake so saboda ya maka kai ma abin da kake so ya baka ni'imar dukiya amma sai ban kama inna ma utitu ala ilmin indi Allah kuma baya san haka awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthar jam'a kaga aya tana nuna ashe duk abin da kake da shi duk abin da kai to a gabaninka akwai wasu nan shi ma dukiyar da Allah ya bashi ne ban kama sai aka ce to ai baya ga cewa Allah ya halakar da waɗanda suka fi shi ƙarfi wanda suka fi shi yawan dukiya da tarawa kafin ya zo ai an yi su in bai sani ma an yi to don haka bin Allah subhanahu wata'ala shine sulhu da ubangiji babu babbar musiba da take lalata ɗan adam a duniya ta nakkasa shi a rayuwarsa ta duniya, ta nakkasa shi a rayuwarsa ta lahira, kamar saɓon Allah da ayyuka na zunubi. Saboda lokaci, ba tare da misalan ne sun ƙare ba, za mu tsaya nan insha Allah, Ubangiji Allah ya sa mu riƙe izina daga abin da ya gabata. Allah ka ɗora mu akan turba madaidaiciya, Allah ka yafe mana kurakuran da muke yi. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon kiyayewa da aiki da shi wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم